يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yi daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na 23 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammadul qasim allah waɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen lamba ta goma sha takwas daga cikin abubuwa da malama ta kawo mana ko gaɓoɓi da ta kawo waɗanda idan mutum ya bi su za su zama masa waraka ko magani daga dukkanin damuwar da ya shiga ciki shine ta ce ƙira'atu ayati sakina yawan karanta ayoyin da suke ɗauke da nutsuwa a cikinsu wanda mun karanta su kuma mun yi bayanin su gwargwadon abin da Allah tabaraka wata'ala ya so Allah ya kara mana aminci ya kara mana nutsuwa za mu tashi kan lamba ta goma sha tara malama ta ce la takhtalif ma'al na duna hajati wa taghafal an zallatihim kar ka dinga samun yawan sabani da mutane in ba dalili bukata ta sa haka ba kar ka zama kullun cikin samun saɓani da mutane kullum cikin rigima da mutane domin lokacin da kake yawan rigima da mutane ko kake yawan samun saɓani da mutane to su ne waɗanda kake rayuwa tare da su saboda haka in ya zama waɗanda kake rayuwa tare da su kuma kana yawan samun saɓani da su kana yawan samun rashin jituwa tsakaninka da su to sai ga rayuwar ta zama maka babu daɗi rayuwar sai ta zama babu daɗi sannan wata ghafal an zallatihim wato kaucewan mutane ko zamiyar mutane abinda mutane za su yi maka wanda ba ka so ka dinga kau da kai game da shi a taghaful ka dinga gani kamar baka kai kamar baka gani ba ka ji kamar baka ji ba to wannan sai sa ka zauna lafiya wannan sai ya rage maka ko ya sassauta maka yawan samun damuwoyi yayin rayuwa da mutane malama ta ce i'lam annan najaha fil ahya la ya'ni as-sira'a ma'al akharina wa ikhda'ahum li awamirika sawaban kanat aw khata'a malama ta ce ka sani cewa samun nasara a rayuwa ba wai yana nufin wai ya zama cewa ka samu daidaituwar ra'ayi tsakaninka da sauran mutane ba ya zama ra'ayinku yayi ɗaya da kowa sannan ya zama mutane sun kaskantar da kai sun sunkuyar da kai ma dukkanin umarninka na daidai ko na kuskure ba shine ke nufin cewa ka ci nasara a rayuwa ba ya zama kowa ya zama zuciyarsa tunanin kowa irin naka ya zama cewa kowa yana tunani ne irin naka kowa yana ganin duk abin da ka yanke na hukunci ko na wani al'amari yana masa kallon daidai ne wannan ba shi ke nuna cewa ka ci nasara ba ƙul ma ta zunnu annaka wafaqta fihi lis-sawab duk abinda kasancewa ka dace da daidai to ka faɗa abinda kake tsammanin cewa daidai ne to ka faɗa fa in qabila minka al-akharuna fa hasan idan sauran mutane sun karba in mutane sun karba to shikenan masha Allah fa biha wa ni'ma abu yayi kyau wa illa in bas karba ba to fala tathriba alaihim eh fala tathriba alaihim babu wani damuwa akan su karka wani damu akan su karka damu karka sa kanka a cikin damuwa saboda ka faɗa ba a karba ba duk abin da kake gani shine daidai ka faɗa in an karba shikenan in ba a karba ba kai dai ka faɗa amma idan ya zama kana yawan samun rigima da mutane wai saboda ka faɗa ba su karɓa ba ko saboda ka nuna cewa kaza amma ba su yadda ba to lallai lallai ba za ka taɓa zama lafiya a cikin al'umma ba faktilafu wajahatin nazuri amurin ɓabi'i wato samun saɓani yawan samun saɓani wajen tunani wannan al'amari ne na ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane a kai samun saɓanin fahimta akan ko menene musamman abin da ya shafi sha'anin rayuwa wannan al'amari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutane akai shine amrun ɗabi'i. fallahu subhanahu khalaqal bashar Allah shi ya halicci mutane wajalabahum ala a shatta sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura su akan ɗabi'u daban-daban akan fuskoki daban-daban Allah ya ɗaura su akan fahimta daban-daban fawaɗin nafsaka ala tala'umi wa takayyufi ma'ahum da aka ka yi ƙoƙari ka sabar ma da kanka yanda za ka gyara kanka ya zama ka jure ka saba tare da su ka tafiyar da mutane a yanda suke a haka kulla na so mutum ka zama kamar ƙwarya ne in an zuba ma ruwan sanyi ka ɗauka in an sa ma ruwan zafi ka ɗauka in kunu aka sa za ka ɗauka ko menene aka zuba maka za ka ɗauka da aka ya zama kai kana da daman takayyufi da mutane gwargwadon yadda mutum yake gwargwadon yadda za ka mu'amalance shi kuskure ne a rayuwa ka ɗauka cewa za ka mu'amalanci kowa irin mu'amala iri ɗaya kuskure ne domin ɗabi'un kowa daban-daban ne ko gaskiya ce za ka faɗi wani kana faɗin gaskiya da ya fahimci gaskiya ne zai sallama ya miƙa wuya wani kuma in ka faɗi gaskiyan ko da zai sallama ya miƙa wuya to sai an yi musu da shi sai ya ja kaja ya ja kaja kafin zai karɓa wani kuma ɗabi'arsa kai ne ya daina ka inda gaskiya daga wajenka ne ba zai karɓa ba saboda haka ɗabi'un mutane daban-daban daban-daban haka ne kamata ka mu'amalanci mutane gwargwadon ɗabi'unsu wa amilhum bima yurdi rabbaka kullum ka yi ƙoƙari ya zama kana mu'amalantar mutane da abin da zai yaldar da ubangijinka ya zama kai kawai damuwanka yaya ubangijinka zai yarda da kai wasbir ala adahum idan mutane sun cutar da kai ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka jure wannan ta ce wasiyar da lukmanul hakim yake maɗansa ya ce masa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya ce ya kai ɗana ka tsaye da sallah sannan ka yi umarni da kyakkyawan aiki sannan ka yi hani da mummunan aiki in ka ga abin da ya kamata wani ya yi mai kyau bai yi ba nuna masa in ka ga wani yana abin da bai kamata ya yi ba yi masa fada yi masa nasiha sai ce masa wasbir alama asabaka amma in dai za ka yi wannan to za a cutar da kai da duk abin da zai same ka kai haƙuri kai haƙuri inna zalika min azmin umur lallai wannan na daga cikin manya-manyan al'amura eh ka ce dole sai kowa ya yi daidai dole sai kowa ya gyara dole sai kowa ya yi abin da ya kamata wannan babban al'amari ne wannan babban al'amari ne in dai ya zama Allah ya maka zuciyar kana son kaga mutane suna abin da ya dace Allah ya maka wannan zuciyar ranka baya son ya ga mutane suna abin da bai kamata ba to dole ka yi haƙuri ka ɗora ma kanka cewa za ka yi haƙuri za a cutar da kai a sha'anin addini za a cutar da kai a rayuwa da haka dole sai ka yi haƙuri saboda haka abin da malama take kawo mana anan la tahtalif ma al-akharin duna hajatin wa taghafal an zallatihim kar ka dinga yawan samun saɓani da mutane sai in bukata ta kama dole sannan kuma ka dinga kau da kai game da wautan da mutane za su maka kai haƙuri wata ghafal an zallatihim ka kauda kai game da duk wautan da mutane za su yi maka fannasu majbuluna ala zalal ko ala zulal mutane Allah ya halice su ne tsarin halittar da aka yi ma mutane an tsara musu halitta ne a bisa kan zamiya eh akan santsi haka mutane suke tafiya kowa na iya zamewa saboda aka wauta kowa yana iya maka fa in hamamta hamma kulla zallatin ta'ibta wa at'abta idan kace duk wanda ya maka wata wauta ko ya maka wani abin da bai kamata ba sai ka ɗau damuwa ka sa ma ranka to zaka gaji kuma ka gajiyar wa hazinta wa hazunta wa ahzanta zaka yi bakin ciki kuma zaka sa mutane a bakin ciki zaka shiga damuwa kuma ka damar da mutane Ƙala Aliyu radiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yake cewa man lam yataghafal tanaghasat aishatuhu. Duk wanda ya zama bai iya kau da kai ba. Bai iya ya gani kamar bai gani ba, bai iya ya ji yayi kamar bai ji ba. Bai iya ya fahimta yayi kamar bai fahimta ba. To lallai lallai rayuwarsa za ta yi kunci. Zai rayu a cikin wahala. Wa qala rajul lil imami Ahmad wani mutum ya ce ma imamu ahmad bin hanbal imamu ali sunna wal jama'a ya ce masa ƙila fil afiyati annaha asharatu ajiza ya ce an ce wai zaman lafiya ya kasu ɓangarori ne guda goma tis'atun min hafi taghaful kashi tara a cikinsu yana da cikin yana cikin kau da kai zaman lafiya in ka kasa shi kashi goma ya ce to an ce kashi tara shine kau da kai game da abubuwan da mutane za su yi maka faƙalar imamu ahmad sai imamu ahmad ya ce al'afiyatu asharatu ajiza zaman lafiya kashi goma ne kullu hafit taghaful dukkan kashi goma gaba ɗaya yana cikin a yi maka kai gane kamar baka gane ba kai kamar baka gane ba a yi maka kai kai kamar ba da kai ake yi ba a zage ka kaji kai kamar baka ji ba a kushe ka kaji kai kamar baka ji ba a cutar da kai ka fahimta ka gane amma kai kamar baka gani ba daka ba komai bane za a yi watakila komai sai ka yi magana ba komai bane don wani ya maka ko wani ya zo ya zage ka ko ya faɗa maka wata maganar banza ka ce dole dole sai ka maida masa martani ba haka bane Allah cewa yi walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil lagwi marru kirama Allah yana bayani a cikin a yace wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka yi musu magana suka faɗa musu maganar banza qalu salama sai su ce amincin Allah ya tabbata gare ku shikenan haka mutum ya zage ka ya zage ka ya zage ka sai ka ce salamun alaik haka wani mutum ya yi ma imamu shafi ya zage shi ya zage shi shi kuma imamu shafi yana ce abincin Allah ya tabbata gare ka ya ce baka ji abin da na ce ba ne ya ce ni ma baka ji abin da na ce ba ne ya ce zagin ka nake yi ba ya ce ni kuma aminci nake roƙa maka me yasa ya ce saboda kowa yana ba da abin da yake da shi ne kai abin da kake da shi zagi ne ni kuma abin da nake da shi addu'a ne shi yasa ka bani zagi na baka addu'a saboda haka kowa yana bada abin da yake da shi ne faqidu shay'in la yu'ti shi sa imamu shafi yake cewa idan naqa safihu fala tujib fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut in wawa yazo yana magana karka amsa masa domin abin da yafi alkhairi madadin ka amsa masa shine kai shiru saboda fa in kallamtahu farajta an in ka amsa masa to sai ka sa masa relief sai samu natsuwa sai ji daɗi amma wa in khallaitahu in ka share shi kai kamar baka ji ba kamadan ya mutu sai ji kamar ya mutu saboda haka gashi nan ya zo ya gama duk abin da zai faɗa sai kai shiru ka kyale shi shine Allah ya siffanta bayan sai ce wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili Allah ya ce in suka ji yasasshiyar magana suka ji shirme aka soke su aka yi musu kazafi aka zazzage su sai su ce aikinmu na gare mu aikinku na gare ku kowa ya rike nashi aminci ya tabbata gare ku mu ba ma jayayya ba ma husuma ba ma musu da jahilai haka kowa ya kama gabansa laisa al-ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al-mutaghabi wani malami yake cewa soko wawa baya taba zama shugaba amma shugaban mutane kuma shine wanda yake wawantar da kansa wanda zai ga za a ga ga abin da za a ce ya kamata ka mai da martani ya kamata ka yi kaza ya kamata ka yi kaza amma ya share ya yi kaman bai ji ba ya yi kaman bai fahimta ba ya yi kaman bai gane ba to wannan shine yake zama sayyidul qaum wannan shine yake zama babban mutum a cikin mutane la tabhas an ma'rifati kulli shay'in in kana so ka zauna lafiya karka ce komai sai ka bincika ka gano me ya faru ya akai kaza ya akai kaza a'a karka yi haka fa ba'dul umuri fa ba'dul umuri tunaghisu safwal 'aishi bi ma'rifatiha fa ba'dul umuri tunaghisu safwal 'aishi bi ma'rifatiha akwai al'amuran da idan ka san su to sanin su yakan tauye daɗin rayuwa yakan rage ma rayuwar daɗi akwai abubuwan da in baka san su ba ma baka bincike su ba baka ma san da su ba shikenan sai ga ka zauna lafiya a rayuwa amma daga san da ka binciko su ka tono to zaka zama kaza ne garin tono tone ta tono wukan yanka ta sai ga rayuwar ka je ka ballo ma kanka abin da bai maka daɗi ba wa tajlibul humuma wal ahzan wasu al'amuran suna jawo damuwoyi da bakin ciki wa rubbama auratat haƙudan alal akharin wani lokacin ma sukan wato gadar da ƙyashi da gilli akan wasu sukan sa maka ka ji kana hasada ma mutane sukan sa maka ji kana ƙyashin ci gaban wasu bayan kuma Allah ya haramta saboda haka akwai abubuwan da ba karka binciko su ka ce ya aka yi wane kaza ya aka yi wane kaza ya aka yi wane kaza ya aka yi wane kaza karka yi haka Daka sai abu na gaba da yake da alaka da wannan na ashirin shine latan shagil bi isa'atin nasi laka idan mutane suka munana maka to karka damu karka shagaltu wai dan mutane sun maka abin da baka so karka yadda karka shagaltar da kanka ka sa kanka cikin damuwa duk mutane sun ma abin da baka so ba wanda Allah ya halicce shi dan yi maka dukkanin abin da kake so kai ma ba kowa ne kake masa abin da yake so ba saboda haka yadda kake saba ma wasu haka kai ma dole za a saba maka yadda kake bata ma wasu rai haka kai ma dole za a bata maka rai mafi girman wanda alaka tsakaninku da su yake karfi mafi girman wanda alaka tsakaninku da su take karfi su ne iyalanka da 'ya'yanka inda akwai waɗanda ya kamata a ce kullum a zauna cikin kwanciyar hankali babu ɓacin rai bai wuce matanka bai wuce 'ya'yanka ba amma wata rana fa sai a zo a wuni a kwana kana da matsala da wani ɗanka ya ɓata maka rai ko a zo a samu matsala tsakaninka da matarka shi yasa ma Allah saboda ya san za a samu matsala tsakanin mata da miji shi yasa ya gaya mana hanyoyin da ya kamata a bi a warware ɓacin rai har Allah ya koya mana akwai kauracewa wahjuruhunna fil madaji daga jikka ce daga kai daga jin an ce a kaurace a wajen kwanciya ka san ba a cikin daɗi ana cikin rashin jituwa to in ya zama yau a ce kana mutum namiji matar da ya zama ciyar da ita a ƙarƙashin ka yake ɗan da ya zama kai ka ciyar da shi duk wani abu na gudumawar rayuwa babu wanda ya bashi sama da kai duk wani faɗi tashin da kake yanzu na zuwa nemo kuɗi ka wuni a ofis ka wuni a kaza ka wuni a kaza duk gaba ɗaya in ka tattaro bai wuce abin da kake nema duk amfanin bai wuce tsaye akan matar da 'ya'yan ba amma su ma ba su maka yadda kake so ba to su ma sun ɓata maka dai to ina ga kuma wanda baka bashi bayi baka daka la tahzan in ahsanta ila nasi wa asa'u ilayka kar kai bakin ciki kar ka yi damuwa kar ka shiga damuwa wai din ka kyautata wa mutane su kuma sun munana maka kar ka yi haka ij'al shi'arika ma'ahum ij'al shi'araka ma'ahum qawluhu ta'ala inna ma nud'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ya zama kai kamar ka ce moto ɗinka a wajen rayuwa da mutane ya zama kai takil ɗinka wajen rayuwa da mutane takenka shine wannan ayar inna ma nud'imukum liwajhi llah haka bayan Allah suke cewa muna ciyar da ku ne muna taimaka muku ne muna kyautata muku ne don neman yardan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman wani sakamako ko wata godiya a wajen ku kar ma ku gode ku rike godiyar ku ba mu bukata in mutane su kai muku kai musu sun gode maka wannan ribar kafa ce amma kai godiyan Allah kake nema ba na mutane ba wallahu subhanahu bi karamihi yuthibuka ala ihsanika fid dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki saboda karamcinsa shi kuma zai kyautata maka zai baka lada bisa ga kyautatawan da kai ma mutane zai baka lada ya saka maka a nan duniya da lahira wa huwa jalla wa ala la yudhi'u ajra man ahsana amala shi ko Allah mai girma da daukaka baya kunyata baya wofantar da baya lalata sakamakon waɗanda suka kyautata aiki in dai kayi aiki mai kyau to ladanka baya lalacewa wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau kuma na ga masu tsoron Allah saboda haka kai dai ka zama mai tsoron Allah kuma ka kyautata ma mutane don Allah wa'lam annan nasa la yu'manu azahum ka sani cewa mutane ba a kubuta daga cutarwar su ba a kubuta daga ba a kubuta daga cutarwar mutane wato ka gane cewa da ake ba a kubuta daga cutarwar mutane ka ji maranka kai ma mutum ne kana cikin mutane kai ma ba a kubuta daga cutarwanka saboda haka kai ma ba a kubuta daga naka to haka nan ba za ku kubuta daga wasu ba illa man rahimallah sai dai in ka ji tsoron Allah karka cutar da dan uwanka faqad qila ana cewa inna man tasaddara li khadamatil amma duk wanda ya ba da rayuwansa ya fito gaba-gaba don ya yi ma mutane hidima falabudda an ya tasaddaka bi ba'adu irdihi ala nas to dole ne ya yi sadaka da wani sashin mutuncinsa wa mutane in dai kana gaba-gaba wajen ganin sai ka yi ma mutane hidima kai ko mutane ko karantar da mutane za ka yi kai ba ma karantarwa ba ko kuɗi za ka ba ba mutane tunda yanzu mafi girman abin da muka fi darajantawa shine mai kuɗi wanda muka fi bashi daraja shine wanda zai bada kuɗi to ko kuɗi ne zaka zaba ma mutane ya zama kullum kana bi layi layi layi layi gida kan gida kana raba ma mutane kuɗi to ka sani cewa sai ka yi kyautan wani sashi na mutuncinka don akan wannan raba kuɗin wani sai ya ci mutuncinka akan wannan raba kuɗin da kake yi wani sai ya ci mutuncinka li'annahu la mahamala la mahalata mashtumun saboda ba makawa sai an zage shi sai an soke shi hatta wa in wasala al-laila wan nahara koda a ce dare da wuni wucewa kake yi dare da wuni kana hidima ma mutane to dolan dole sai an zage ka fala tahzan in agauka in sun cutar da kai to kar kai bakin ciki kar ka dauka ma kanka wani damuwa alam yaqul alam yuqal fi rabbuna jalla alam yuqal fi rabbina jalla fi ulahu wai ba Allah mu bane ubangijin mu aka ce game da shi wa qalu takhadha ar-rahman walada ba Allah da ya halice mu bane ma aka samu wadanda suka ce wai Allah yana da da Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda haqiqa kun zo da mummunan abu saboda girman wannan kalman da wasu suka ce Allah na daɗawa yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara suka ce almasihu ɗan Allah ne Allah ya ce ta kadu samawatu ya tafabbar na me sama sammai guda bakwai ɗin nan sun yunkura kamar za su kekkece watan shakul ard ƙasa ta yunkura ta tsatsage ta faffashe wata khillul jibalu hadda duwatsu sun yunkura za su nike za su gangaro su nike su tsatsage saboda me an da aulin rahmani walada saboda mutane sun ce Allah yana da ɗa kaga wannan kalmar wannan kalmar cewa Allah na da sama ta ji kaman ta kece ƙasa ta ji kaman ta kece duwatsu sun ji kaman su faffashe saboda an ce Allah yana da ɗa amma shi wanda ya ce Allah na da ɗan bai ji wani abu a ransa ba bai jin komai a ransa bal ma yana ganin wannan shine gaskiya a wajensa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dace da Allah mai rahama a ce yana da ɗa ba bai dace a ce Allah na da ɗa ba to kaga idan an cutar da Allah kamar yadda ya faɗa a wani hadisin yace dan adam na cutar da ni dan adam yana ƙaryata ni yace cutar da ni zagi na da dan adam yayi shine cewa da yake yi Allah yana da ɗa Allah kuma bai dace a ce Allah yana da ɗa ba bai kamata ba bai dace ga Allah ba a ce Allah yana da kaga idan sun idan wasu sun zagi Allah ba ma cewa Allah na Allah na da ba yahudawa ma suka ce Allah bakin maruwaci ne Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula haka yahudawa suka ce hannun Allah a dunkule ke ma'ana Allah maruwaci ne subhanahu wata'ala amma yaquluna uluwan kabira kaga in ya zama an zagi Allah Allah da yake shine sahaul laili wan nahar mai kudin da yake baka ma Allah ne yake bashi kowa Allah ne yake bashi amma an ce masa maruwaci ashe kaga din kana kyautata mu mutane sun ce kai maruwaci ne ashe ba wani abu bane din kai ma mutane sun ce baka yi ba ka ba su sun ce baka bayar ba ka yi sun ce baka yi ba ka iya sun ce baka iya ba ba wani abu bane ba wani abu bane har ma suka tafi ma suka ce Allah ma bakin talaka ne Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce naji kaji fa Allah ya ce naji maganan waɗanda suka ce Allah talaka ne suka ce wai su ne mawadata amma Allah ya ce sanaktubu ma qalu duk abin da suka faɗa za mu rubuta saboda haka duk wannan maganin da aka faɗa inda Allah ya so ya ce inna Allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula da sama da ƙasar nan da suka yi yunkurin su kekkece su faffashe wa ya rike su Allah ne ya rike su Allah ne ya rike su saboda kar su kauce daga inda ya ajiye su kar su zame yace wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di in suka zame suka kauce wa ya isa ya rike su in ba Allah ba kamar wani ne zai ce to Allah me yasa ba a bar su sama ta kece ta rufto ba me yasa ba a bar ƙasa ta kece ta burma ba sai ce innahu kana haliman ghafura saboda Allah mai haƙuri ne Allah yana da haƙuri ghafura Allah kuma mai kafara ne haƙurin Allah ya sa ya zuba ido tsawon shekaru miliyoyi ana cewa Allah yana da ɗa amma bai bari sama ta rikice ba bai bari ƙasa ta burma ba saboda Allah yana da haƙuri ashe mu ma ana nuna mana kai ma an zage ka ya haƙuri Allah da ya halicci mutanen sun zage shi ina ga kai da ba abin da ka musu in ka haɗu da mutane a waje kawai alam yi kalfi na biyi na muhammadin sallallahu alaihi wasallama sahir wai ba annabi muhammadu ba ne ma aka ce masa boka aka ce mai masihirci kahin aka ce boka ne ya fi kowa gaskiya amma suka ce kazzabu suka ce makaryaci ne wa huwa sadiqul masduq bayan shine mai gaskiya abin gaskatawa har suke cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun suka ce yanzu mu bar bautan allolinmu bibu wani mawaƙi mahaukaci suka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr ya kai wanda ke raye cewa an saukar masa da alqur'ani annabi ya waigo ya ji sun ce wanda aka saukar masa da qur'ani ya dauka sun imani ne yana juya suka ce masa innaka lamajnun kai mahaukaci ne suka ce kai mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk da haka Allah bai halaka su ba annabi ya haƙuri annabi ya jure saboda haka an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gabansa amma ya haƙuri alam yuqal fi ahli ilmi wa du'ati ma qila min muqalatin su min muqalati su'in wa buhtan wai manya manyan malamai da masu da'awa a bayar da suka wuce ba an faɗa musu munanan maganganun da aka faɗa na ƙiri na ƙiri da ƙarya ba aka zazzage su aka yi musu ƙazafi idan man yaslim min adal khalqi ya tura to faɗa mun ya kai wannan bawan Allah wane ne zai kubuta daga cutarwar mutane in an cutar da Allah an cutar da annabi an cutar da sahabbansa an cutar da tabi'ai an cutar da manyan malamai masu da'awa to waye kuma zai tsira i'lam anna sa'adataka laysat multabiqatun bididal akharina anka ka sani cewa dacewarka a rayuwa duniya da lahira ba wai an alakanta shi ne da cewa dole dole sai mutane sun yarda da kai ba ba haka bane qala shafi'i imamu shafi'i yake cewa ridwan nasi ghayatul la tujrak yaldan mutane wani mataki ne da ba a kaiwa wannan matakin ko ka ce ridon nasi ghayatan la tujrak wai ka yardar da mutane ka kai makura wajen yardar da mutane kowa ya ji cewa kai nashi ne yana son ka har abada ba za ka kai wannan matakin ba har abada ba za ka kai wannan matakin ba mataki ne da ba wanda ya taba kaiwa wannan matakin a duniya wai a ce kowa ya yarda da shi ya sallama ba taba samu ba Allah dan adam ma Allah dan adam ma Allah da yayi dan adam dan adam ya ce Allah bai iya ba Allah ya faɗi magana dan adam ya ce ƙarya ne to waye kai zaka faɗi magana ba za a ce ƙarya ne ba waye kai Allah ya faɗi magana dan adam ya ce ƙarya ne to sai waye kuma ba za a ƙareta shi ba ridon nasi ghayatul la tudrak fa alayka bima yuslihuka falzimhu kai dai kawai duba me zai gyara ka to ka lizimce shi abinda zai gyara maka rayuwanka duniya da lahira lizimce shi la sabi fa innahu la sabila ila ridahum saboda babu hanyar da zaka bi wai ka yarda da mutane babu wannan hanyar babu wannan hanyar wakila li aisha radiyallahu anha wani yazo yace ma nana aisha Allah ya kara mata yadda yace mata inna rajulan qala Na ji wani mutum yana cewa innaki lasti lahu bi ummin ji wani mutum yana cewa wai ke a wajensa ba uwa kike ba tunda mu mu'mini Allah ya ga mana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ga mana cewa iyayen matan annabi iyayen mu ne mu mu'minai mu musulmai mu mu'minai insha Allah matan annabi Allah ya ga mana cewa iyayen mu ne to wani yazo ya ce ma Aisha na ji wani yana cewa ke ba matsayin uwa ke gare shi ba ke ba uwa ce a gare shi ba faqalat sai ta ce sadaka yayi gaskiya ana ummul mu'minina ni uwa ce ga mu'minai walastu bi ummil munafiqina amma ba uwa ce ga munafikai ba saboda haka ya faɗi gaskiya inda ya ce kai shin mu'minai shikenan ba wani tashin hankali daka iqbalin naqda نقد البناء والمفيد في إصلاح حالك إن بدر منهم نقد kayi kokari ya zama ka karbi wato ka karbi abinda zai zama gini wanda zai gina maka rayuwanka wanda zai taimake ka wajen gyara rayuwarka ya gyara maka yanayinka idan ka samu wata matsala daga bangaren mutane kawai ka kalla ka gani cikin abinda mutane suke sukanka wanne ne daidai sukan mutane kamar duwatsu ne in ka tara su a bayanka sai su maka nauyi amma in ka jera su ka hau to sai ka haura samansu wada an ka ma yu'limuka wa yuhzinuka wa ma la fa'idata minhu duk abin da zai saka cikin bakin ciki duk abin da zai saka cikin damuwa ya saka cikin radadi duk da kuma abin da bayi da fa'ida to ka rabu da shi ka rabu da wannan iqda dabir al-khisam wa shiqaq ka yanke ka gutsire wato kashin bayan husuma da yawan samun sabani tsakaninka da mutane ka yanke kashin bayan ka kare kashin bayan wannan ya zama ba husuma ba yawan samun sabani tsakaninka da mutane falqawiyyu man mana'ahu hilmuhu an jahlihi mai karfi shine wanda haƙurinsa ya hana shi aikin jahilci shine mai karfi laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab haka manzo Allah ya ce ba mai karfi shine wanda ke saurin kada mutane a fada ba da an yi wur ya dauki mutun ya buga wannan ba shine mai karfi ba waye mai karfi shine wanda yake iya mallakan zuciyarsa a yayin da ya fushi wannan shine mai karfi yace warada anna umar ibn abdul aziz rahimahullah an rawaito cewa umar dan abdul aziz khalifan musulunci ba shugaban kasa Allah ya masa rahama kharaja laylatan wata ran ya fito da daddare yana ran gadi wa ma'ahu ahadu hirasihi tare da shi akwai ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa ɗaya daga cikin securities ɗinsa masu gadinsa fa dakhala masjida sai ya shiga masallaci famarra fi zulmati bi rajulin na'imin sai da ya zama a cikin duhu ne sai ya wuce kusa da wani mutum yana bacci fa athara bihi sai ya tuntube da shi kamar ya taka shi farafa ar-rajulu ra'sahu sai mutumin ya daga kansa wa qala sai yace a majnu yace kai mahukaci ne shugaban kasa shugaban kasa fa khalifan musulunci shi duk wata daular musulunci ta duniya tana karkashin sa amma a cikin duhu yayi tuntube da wannan mutumin mutumin yana dago kansa yace masa kai mahukaci ne faƙala umar la sai umar bin abdulaziz ce a ba mahaukaci ba ne fahamma bihil haris sai wannan mai gadin nasa ya yunkura zai daka wannan mutumin faƙala lahu umar sai umar ya ce masa ma a a dakata inna ma sa'alani tambaya ta yayi a majnunun anta yace min kai mahaukaci ne faƙultu la sai na ce a to ba shikenan an gama ba shikenan an gama ai ya ce kai mahaukaci ne na ce masa a ni ba mahaukaci ba ne to menene kuma a ciki ai ba duka na yi ba tambaya ce ta baki da baki kai mahaukaci ne a a ni ba mahaukaci ba ne shikenan an gama kaga kalifan kalifan musulunci kenan ulaika abai faji'ni bi mithlihi faji'ni bi mithlihim wayannan magabata kenan nuna min irin su in ka isa nuna min irin su in ka isa kaga wannan shine khalifan musulunci gaba da gaba amma yanzu ba muna gani bane mutum ne in ya hau social media dan yi suka ya soki gwamnati sai a za a kamo shi a azabtar da shi tare da cewa duk wanda ya hau media ya soki gwamnati ya saba ma tsarin musulunci amma ya kamata babba ya zama mai hakuri akan karami shi kuma karami ya zama mai mutunta babba to kaga shi wannan khalifan musulunci kai tsaye tambayansa shi wanda yace kai mahaukaci ne sai ce a'a shikenan an gama kai mahaukaci ne ni ba mahaukaci bane shikenan Allah ya kada musu rahama Allah kuma ya ba mu ikon koyi da su za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan gaba ta gaba abinda muka danta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kusakuran da muka yi Allah ya fi mana Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke tunkara na zaɓe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sassauta mana lamari abinda ake hanga na wutan bala'i da rigima a cikin wannan zaɓe muna roƙon ka ya Allah ka yayyafa masa ruwa Allah ka yayyafa masa ruwa Allah ka yayyafa masa ruwa Allah ka faranta mana rai da wannan zaɓen da za a yi Allah ka faranta mana rai da wannan zaɓen da za a yi Allah ka faranta mana rai da wannan zaɓen da za a yi Allah ka sa abin da zai biyo baya na zaɓe ya zama shine mafi alkhairi a tarihin ƙasar mu Allah ka sa abin da zai biyo baya na zaɓe ya zama shine mafi alkhairin tarihi a tarihin ƙasarmu Allah ka kare mu ka yayi ka kare mu ka yayi mana wannan bakin ciki da muke ciki wannan damuwa da muke ciki muna roƙon ka ya ubangiji ka kare mu Allah ka yayi mana shi Allah ka yayi mana shi Allah ka yayi mana shi duk wanda zai zama alkhairi a gare mu a kowace jam'iyya yake ko muna son shi ko ba mu son shi Allah ka daura shi akan mu Allah ka daura shi akan mu wanda zai zama sharri a gare mu a kowace jam'iyya yake ya ubangiji ko muna son shi ko ba ma son shi Allah karka ɗora mana shi a duk wanda zai zama sharri a gare mu ya ubangiji ko ina yake ya ubangiji duk yadda muke son shi Allah karka ɗora mana shi Allah karka ɗora mana shi wanda shine alkhairi gare mu ya ubangiji duk yadda muke kin shi Allah ka tusa mana kaunan shi ka ba mu ikon zaben sa bayan ka bayan mun zabe shi ya ubangiji kai masa jagora wajen tafiyar da al'amuran mu yadda ya kamata tun daga matakin shugaban ƙasa zuwa gwamnoni har zuwa matakin ƙasa ya ubangiji ka zaɓa mana abin da yake alkhairi a gare mu ka zaɓa mana shugabannin da suke alkhairi a gare mu allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi ba mu da wani zaɓi sai wajen ka ya ubangiji muna roƙonka ya ubangiji ka yi mana kyakkyawan zaɓi matsalolin da muke fama da su a ƙasanmu ya ubangiji a baya mun yi kurakurai mun ɗau kujeranka mun ba wani ya ubangiji mun gane cewa babu mai iyawa sai kai ya ubangiji duk wanda muka yi tsammanin za su iya sun gaza sun kasa duk wanda muka yi tsammanin za su iya ya ubangiji sun nuna gazawarsu sun nuna kasawarsu mun gamsu mun yadda mun dawo zuwa gare ka ya Allah mun nuna mun gamsu cewa ba mai iyawa sai kai ba wanda zai iya mana sai kai ya ubangiji Allah ka iya mana Allah muna roƙonka Allah ka iya mana Allah muna roƙonka Allah ka iya mana mun gamsu cewa ƙasar mu ba kowa sai kai ya Allah kasar mu ba mai maganin ta sai kai ya Allah kasar mu babu mai gyara ta sai kai ya Allah mun gamsu mun yadda cewa ya ubangiji wannan kasar tamu matsalolinta babu mai warware mana ita sai kai ya ubangiji muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya ɗaukaka ya ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da ayoyinka da ke cikin alkur'ani muna tawassuli da siffofinka da ke cikin ƙur'ani da sunayenka da ke cikin alkur'ani muna tawassuli da ayoyin alkur'ani ya Allah ka kawo mana agaji ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji wannan zaɓe da za a yi Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya duk wani rigima da tashin hankali ya ubangiji ka sassauta mana shi duk wata rigima da tashin hankali ya ubangiji ka sassauta mana shi Allah kar ka nuna mana tashin hankali a wannan zaben da za a yi Allah kar ka nuna mana tashin hankali a wannan zaben da za a yi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka albarkace mu ka albarkaci rayuwarmu Allah ka albarkaci iyayenmu ka albarkaci al'ummarmu ka albarkaci zuriyarmu masu yaya Allah ka albarkaci yayansu ka rayar da su akan turba ta musulunci waɗanda suke neman aure cikin maza Allah ka ba su mata na gari masu tsoron Allah masu neman aure cikin mata Allah ka ba su mazaje na gari masu tsoron Allah Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته